إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سودس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar ina ga yau rabamu da karatu na tafsiri wata biyu da kwana biyu ‘yan uwa muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ayyukanmu gaba ɗaya, samun da kalata cikin ayyukanmu. ‘yan uwa kamar da kullum nake maimaitawa, aiki na addini, aiki na ce umma umma aikin kowa ne. Tabbas, la zama Allah godiya, yanda Allah ya karbi wannan da'awa, yanda take amfanar al'umma masu yawa wanda baka tsammani. Wallahi baka sanin haka sai in ka bar gari. wanda cewa abu laburu wannan kullum abin kana gane yadda abin ki ci gaba dama na ga wasu 'yan wasu sa wani yanki na bara ne wanda har yanzu cewa muna ma Allah godiya kuma da duk masu taimakawa domin aikin irin na da'awa ba aiki mutum guda bane tun daga agaji masu hankali masu shawara masu dukiya da mai karantawa da mai fasarawa aikin kowa da kowa ne wallahi muna fatar Allah ya sakamakon aikin da ake ma wallahi cewa wannan na ga akwai Saudiya da Saudiya tun daga Mina ko a harami kai ko a cikin garin Makka wallahi banda tsama na huto na minti biyar zuwa cikin jama'a ba da mai magana ba wallahi da wuya in yi minti biyar a cikin mutane ɗan Nigeria ko Cameroon duk da ba shi wani ko Ghana zai wani mara daga baya zai gane ka al'amma maki wani ina tafiya da dare mutu daga harami suna gaban mu kurin muryar ta je wani shimalan ne ko mutumin ganin ta haka kama abin sai bature girki hanyar sadarwa media ta kuma kama abokin rayuwar mutane kama abu ta suke rayuwa kamar gida da wallahi kwarai kowa addu'a ta kwarai Allah saka da alkhairi da yawa balle ma wani aiki da aka na haji akwai wata tasha a Nigeria ta Sawir sai ta kusan wata guda da wani kwanaki ta kasa kullum ya ta sa suka ce wannan kuma kamar makaranta ta tun zo ake haji ya kamar ce makarantar su a yau da dare gobe su amurka ta da tsawon wata guda suna sawa su tauna da yawa da suka gwada su koya ake haji in wa mamaki wani mun zana da wani ɗaya ne daga cikin manyan shehunan ɗarika a nijar sananne halifa shi ne ya ce malam baka sanar da ce malam wallahi duk da da kake yace wallahi ina yace za a kalla wajen an samu darasi ya kai 200 naka ne ma ke shiga min kaza da kace kaza wallahi take mu abubuwa da na mace su ma ce wallahi ya bin mu dare da da abin da yake mu da shi yake amma babban dan dari gani kaga ne amma ma Allah shi da shi kina wannan wasu kina abin kina abin da kowa iya amfana muna fatar Allah saka maka da alkhairi da masu da shikariyin da dukiya da shawara Allah saka maka da alkhairi ɗan wa muna ji da yan kwanaki cikin ɗaya cikin yan abokin abokin da'awa Sheikh Abdullahi Yankaba Allah mai cikawa muna fatar Allah gafarta musu Allah sa huta Allah ka ɗaukar shi wadda kuma Allah gafarta musu hanya ce ta kowa dan wani abu kaɗan daga cikin tarihi na ji a afirka tv an sa kaɗan cikin tarihi da ke ambatawa ya zama na yan shekaru zuwa bakwai cikin wata jarba da muka samu da shi dubu biyu daidai a watan cikin sha'aban a november mai labari an rushe ƙungiyoyin addini kuma a wannan ɗan lokaci an ba ɗan lokaci kuma aka hudda aka tsaye da sarki na magaran na wancan zamani wanda wannan malamai masu adawa da sunna bayan shekara goma da suka yi da aka yi bayan sun wancan jarabawa ta ajiye mu a kashe mu bata yi ba bayan shekara goma aka tsaye da wannan sarki suka komo ta wata hanya yanzu sun samu sarki mai san addini idan wancan bai san addini a wajensu da muna huci yanzu da ya dawo kuma su ne a gaba ai muna muna huci ne na na na yan dariƙa yan bid'a wallahi ta suke shi ne sarki mai amma ta suke fa'ad ta suke wata fa'ad sarki addini amma ta iya nan shiri da su yanzu kuma da ya dawo sun komo Allah ya sa gani a takaice sun dauki wannan dama sun ce ba su yarda ba aka yi kungiya a nan garin gaba daya ta duk malaman da muka duka limamin da muka duka limamin da ba gaba daya gaba aka yi ƙungiya aka yi hada diploma aka buga ba mai uzinin wa'azi ko a rediyo ko a masallaci ko a titi he da kashen he da wannan diploma kina wannan ƙungiya ta malamai amma malaman an ce mu mu ci amma na iya sa limamu ana sa sauran masu wa'azi amma da ni da abdalla bai wa mu wa'azi a garin dama suna fata yanzu Allah ka saki musu addini ɗaya cikin ɗaya cikin malaman akwai ɗaya cikin yan wa cikin yan kulub da ka san kulub su gama gama ne ba gane kowa sun ta yi gidan wani babban malami sai ke ce musu ai yanzu a nan garin da malam ila malam abdalla sun kare wa'azi yanzu wannan kakon takardar wani firmikin ba mai uzinin wa'azi a garin na hede ta hukun ba ma ba su ana na azumi ya zo aka aka ramadan ya kama tun sha'aban sha biyu ga sha'aban aka rubuta takardar sha biyu da aka tsaye da mu sha biyu sha'aban aka rubuta na tsaye da kungiyar wata tsaye da kungiyar sai ta wannan hanya sai aka kawo doka a ramadan kin wannan cewa bayan da za a yi mai wa'azi ramadan ya kama alaji ga a sha musu kwano a sha musu kwano da imam magaji da ni muka tayi gidan gwamna da shi abin da sana kamun ba ne kaza kaza shi ta zo musa ciki ya mata yi tsakanin mun tafi gidan gwamna gidan kamar sai a lokacin nan an ce an ga wata ai sanarwa sha biyun dare ta wuce aka ce mun sake tere na kalolin a mutum ya sanarwa an ga wata shi mana bai labari sai a nan ina ga wali ne aka ce ya sanarwa wali ya sanarwa aka ce ya ce ai an ce da wannan kinku ya yi sanarwa an ga wata wai ga wata ake faɗa shi farki damu damu ya yi damu ya neman damu ina neman sai ya musa ce to kai kana wannan magana munisikin da cikin gida ya magana mutum wata kwarai ya buga waya ga prefe ko gwamnan wa haka da haka ne ci da da da da da da da da da da da da ko he ba he ko he na ce ba ashe ba ko ne ba ashe mutum wani dan wani ta kace muna neman mu yana muke nema ya ba mu uzinin ya sa a ba mu wannan takarda ta uzinin wa'azi idan mun sha wahala ne muna neman haka na ma ne shiga cikin kungiyoyi yace zan neman kuma da ƙarshe dai a bayan aje aje a zo a zo mun je azumi ya yi nisa mun je da ni aji hamusu da imam magaji da ni mun je sama ta bace ba wannan mer yace wallahi ya ya da wani malaman sun yace ku ba mamma ne idan mana Abdullahi shikenan ma suka ce muka ba su ba an ƙara mai kun gidan mu amma kuma ne idan mana Abdullahi ku zan wazi me har kun gidan mu kenan ba mu ga ba kenan an yi ba kowa cikin mu suka ce amma da Abdullahi da ni bai a ba mu anan lokacin da mun hau na buga tabar na ce suka da ba masu mu a jidami da kowa muka taka bin musan wata kada kowa jidami na aji hamsu gani ya ce haƙuri haƙuri ba na iya a ranar aji hamsu gani haƙuri haƙuri ne a nan da muka taso na ta yi amfani na ce kuma mai kuru ta san hana suka ce kayan ce na yi magana lokacin kusa ana wa'azi na ka tabbatar shan ruwa muke lokacin kare bakwai muke wa'azi a lokacin bakwai yin yi gudun ita an tannai da ne ne ne ne na ƙari da dare zuwa ana tafsir na ilimin ya tafsir ana hamsu kwano da ta riga tunani suka shigo nan na mara ila yake ta gari ta kai maka tauci wani wa'azin kai tsaye ne kai kowa da fire ne ta kai tsaye kai tsaye da ta kai tsaye suka ce to abdalla kai kaga shi ba kowane kasa mai shari'i shi ya dakata yan wa a takaice kan wani halin Allah kadara mun sa firin musulmin firin musulmin su gaban yara iya da ta da kabini da tanja ya zo garin nan sai na gaya mai abin da ake ciki ya ce tuwar ina da zama da autorite ina zama na naɗa ko magana ba sun ƙari ya ce gai lahiyalin ya ce lahiyalin ba komi ba su gano dai akwai na ya ce ka haide yin tsada guda je ko abu ne na malamai an yi mata kungiya ba na uzunin wa'azi ya yi da kungiya da kungiya ce to ya ce ga ikon ga komi a ce yi malami ya ba malami uzunin wa'azi ya ce na bugyara shi da yawa amurka a shi dan ma abun ma da ma da idiya ne ba amda da ba amda da itranje ne da kaza da kaza da kaza da yace itranje ne kuma zaman itranje sai ana yi wazi ita ta shi ma idan shi ma itranje ne ita shi ma itranje ne a bai je wani uzun a ta kashe ma abdalla ta wannan sai hanya suka samu sannan suka matsa mushi ba Allah ya tsaya da mushi a takidin Allah ka fahimci. Alarma. Kayan akwai tambaya. Wani ke cewa menene hukuncin zama a dogara da hannun hagu. Wani akwai ruwaya a nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya kishin gida da hannun hagu ne mai da baya ba haka ba a gehi baya ka mai da hannun ka bayan hagu ka dogara annabi ya bige shi ci tashi wannan yace wannan zaman ɗan wuta ne ko zama wanda ada mushi da su kenan magana ba hannun hagun ba hannun ba nan dama kana ba ana dogara nan dama ba hannun hagun jin ba haka a gehi ba haka a ka mai da hannun hagun baya ka dogara wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai tambaya ta biyu cewa me hukumcin abin ne mutum a ɓangaren gidan shi abin da ya yi binne mutum a kabari to ba sani ko an binne mutum a cikin gida to wannan kewayen wannan gida don kabari shi ne magana ya zama makwantai ba gida ba kinan ba za a salla ba shi ne magana ba a salla a wurin kewayen da aka binne wani ko da mutum da shi ne kuma magana Allah rahma daga mun zo ƙarshen suratul dukhan sai shiga jasiya to amma ganin saboda dan kwadaitarwa karshen ayoyi na karshe na aljanna dan jin a barin aljanna kadan yi mishi shi inna muttaqina yi sai makamin amin ida da ita إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم حسبك إن المتقين في مقام الأمين Allah subhanahu wata'ala na tabbatar mana cewa lalle duk masu jin tsoron Allah suna cikin wani matsayi wani mazamni mai aminci shi ne gidan aljanna gidan da ba matsala ba cuta ba bakin ciki duk wata matsala ta kare kana shiga aljanna to kai ban wala duk dole ba matsala kai ban wala shi annabi ke ba labarin sai sallallahu alaihi wasallam idan aka shiga aljanna za a musu kira inna lakum an tahayu fala tamutu abada إن لكم أن تسيروا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا za mu kira dai cewa ‘yan aljanna daga yau mutuwa ta ƙare har abada daga yau cuta ta ƙare daga yau matsala ta ƙare sai aminci kuna salamun ƙaunin salamun kuna ya ce fi jannatin wa'uru suna cikin gidajensu na aljanna da idanu da Allah ya ambata na gidan aljanna na irin ruwa na zumuwa na madara na giya kuma yalbasuna min sundusin istabara suna saye da nau'in kaya na alhariri mai kabri da mara kabrin nau'in kayan alhariri ne ya ce mutakabili ‘yan aljanna ba sa ba juna keya suna kallon juna kwasa suna kallon juna shi za ka cewa fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu inna kunna fi ahlina mushtaqin famanna Allahu alaina wa waqana adhabas cewa suna cikin tattaunawa za a dauko maganar duniya amma a gida ma'ana a baya mushtaki mun samu matsala an kashe wani an bige wani wani yago an sanya matsaloli na na za abin addini matsalolin addini za da ku abin da ya huce na baya muna cikin wannan hali na tsoro gashi yau faman nan za wa alaina Allah ya mana baiwa wa kana azabu samu ya mana kariya daga azaba ta wuta shi da kenan mutaqabilin suna kallon juna yace kadalik bayan wannan ni'ima wa zawwajnahum bi hurri an ci an sha an sutura ne saura mata eh mata Allah ce wa zawwajnahum mun aura musu an ku bayani mai imani tun ka ayyanka mutu aka dama rama tun ka hi mutu mai imani tun Allah ya bashi mata ruwa ingantata na sarari ya bada ya bada bada ruwa ingantata musu mako bukari cewa a duniya idan matar mai imani ta duniya ta tada mai hankali ta cutar da shi waccan ta aljanna Allah zai gwada mata annabi ta zata ce la'anaki la'anna wadanki mata tsinuwa ta ce wannan bawan Allah ina ma jakin wannan wa zaman jira ne zaman jira ne ki a wajen ki ya kusa bazan ki ba zai zo wannan karanta da kagari da nake nan kayan ka je an yi mata Allah kai malahiya ya ce bi hurul in an amara musu hurul in hur jami'ar hawara min al-hawara wata farin shi na hawara shi na hur aina ainu aina bi aina mace mai ido dara dara masu eh kina mata da farin da su da idanu dara dara Allah ke bala ya yace yad'una fiha bi kulli fakihatin amin suna cikin ni'ima ana morewa za su koma da duk wani kayan marmari a kawo mana kaza a kawo mana kaza a kawo mana kaza wannan wani aljanna iya da nau'i da ya ta kufu hadaniya iya da dama kana kwance ya ka turo ka ci da abin da kake so har kuma a kama shi saman fada wanda ka bukata a kawo maka gatarci da kuma eh ya ce za su ambaci za su zace da aka musu dukkan kayan marmari kuma aminin suna cikin aminci za ka gudun ka ci cike kumbura ka ci wata guba ce ya kaza a cikin lafiya ce lafiya ɗau ya ce layi zuƙuna fiye na mawut ila masu tsibula kuma a can duk daɗin duniya in mulki ne in zaɓen mene ne ana tsoron giwon mutuwa da fito da shi ta shaɗa mutum ta yi daga gani an ka tana ta ya ga akwai matsala za ta zo ɗaya rana da gida to can mutu ba ruwa ingantar ta bukar kan sanar salatar ke cewa in aka shiga aljanna kowa ya shiga an sa ‘yan wuta wuta can an tsaki a an sa ‘yan muna cikin aljanna da zama cikin aljanna. Amin. Zala ce za a zo da mutuwa musu da kamar zaman rahu da sun faɗa rahu da fata. أكاد بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة أنا فيشربون ويزورون يأتي هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت ألا نبت ذاك يا أهل الجنة ذاك أتى كن سمونا يسأل كيف هو أديبا لك على الجنة كوة أديبا تستيونا متواجه وين سمدارا أقوى كذا sai Allah wani mutuwa ce sai a kira ya alin nan har da alifun haza ko yan wuta kun san wannan su ma da suka kai bai shirye mun ta haza alin su ce wani mutuwa ce sai Allah ya ba da umarni ita mutuwar a kama ta a kashe a yanka da mutuwa ka shi yanka ne ba za a kira ya halar jannatu khuludun fala maut wa ya halar nar khuludun fala maut za a kira ya koyan aljanna ku yi taddawoma mutuwa ta ga mutuwa ma anyan ga ta kare kuma yan aljanna dawoma har abada yan wuta mutuwa har abada ta kare yan aljanna barin ciki ya karu dan ba mutuwa ba da a gidan aljanna yan wuta kuma bakin ciki ya karu dan ba mutuwa ba da huta shi na Allah ce la yazuquna fi halm ba dan mutuwa a gidan aljanna illa al-mutatal mula ita farko kuma waqamu adabar jahim Allah ya kare su daga azaba ta wuta suna tafi. Duka wannan abin da Allah ya mutu ta fadalar mawar, fadala ce ta musamman daga Ubangiji ya babaye shi, zalika kowa da sozu na azim wannan shi ne da gomi girma da ba shi. Na shi na aljanna, Allah kai mala'iya. Allah ya mamakon sura, su ta jirgiya.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم bayan wanda harfa da ha da min wanda Allah subhanahu wa shi kada ya san hakikanin fasarar wannan kalmomi ko harfofi su ne za cikin harfofi da Allah ke rubuta Qur'ani su surun al-Qur'ani Allah ce tanzilu kitab sabkar da wannan littafi al-kitab ana al-Qur'ani ya sabko ne min Allah daga Allah wanda yake al-Aziz mabuwayi wannan babu da kika garshi ya abin da su kuma alhakim bai hikima cikin tsari shi ne masarkin wannan littafi Allah ce mu إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
inna fi samawati wal ard lalle a cikin halittar sama da ƙasa da ayat akwai ayoyi alamu wanda suke tabbatar mana da girman Allah da hikimar Allah da kudura ta Allah halittar sama haka ta ƙasa amma ita gawa lilmu'minin ga masu imani ya ce wa fi khalqikum وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ɗan waɗannan Allah yana baka ɗan dungu a wani wuri a kan jumla a wani wuri a yi biyar da yi dinnan abu ne mai waɗin gaske da sama ƙasa ya ce wa fi halittakun kun ya tsaya da cikin halittar ku ɗan wa halittar ka kanta ka tsaya ba kamar da cewa ko fi an fushi ku afara tusiru ka tsaya ɗan adam mai hankali ya tsaya kurin ya lura da yadda aka yi shi kada ya ce ba ka sanin girman Allah cikin alamu'min wala ka taɓa musamman shi da mutum kuma ja'an mutum ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
wani abu ya ƙura'ani Allah ya ce wani kan halakanar insana min sulalatin minti na iya cikin aya ƙarara da duk mai hankali Allah ya ce haƙiƙa tabbas wani babu shakka kan shi ya ce mun halitta asalin mutum adam farkon al'amari daga tsantsan laka furfur in laka sai Allah ta ce min turabi a ce mintin mintinin lati wani amai masano mintin sarka ta wannan matakai yana Allah da bi kasar ce ne min turafin ce aka ta kula ta koma laka ta koma tsinin lati laka mai wari ta koma sarsa ta koma amai masano wannan lakan ce ne daga tsantsan laka ya ce Allah ce sun manja abu namu ta fatan fi ƙararin baki yanzu Allah da ne su he kowa kama haka kowa kama adam mutum suna kan kana yawo kan musu ba wa ba ba ke ta yawo Allah sai ya hasa haka sai ku san kudurin shi ta sun maja na sai muka sanya dan adam halittar shi ba ta laka ba kuma yanzu to fatan ya koma daga dugu zamani a yana ce fi kararin mace a wani wuri tabbatacce a cikin mace iya ciki ta kai ta kawo ta faɗi ta tashi haka suke ta kawa kana nan a mallake ya ce sun makalaka na mutafata alaƙata wannan dubu duk wannan kowane akwai hikima akwai kudura a mai da wannan abin da koma dubu mani manin allah mai wannan daga cikin ruwan manin alfiyar muka yi wata halitta ta alaƙa zama dan gudan jini fahalakanan alaƙata mubukata wannan tsoka wannan gudan jini sai ya koma kamar tsoka da gudan jini ne dunkulen ne zai ya koma muzga nan ma wani aiki aka yi ƙudura ta Allah da bilai ta ba ya koma muzga ya ce fahalakanan mubukata ija yanzu kuma wannan tsoka ce sai aka yi iskelet kirkurin aka yi kasusuwa kun aka yi ɗan kaliba da mashin haka za ka gani kurin kamar fatarwa gashi nan da kasusuwa ‘yan uwa cewa kullum mai imani ya ƙara imani in ya ƙara binciken ilimin ɗan adam a duniya suka ci abin ɓangaren ɗan adam duk ci gaban ɗan adam sai a ƙarni na ishirin ne ba sha tara ma ɗan adam ya fara ganowa da wannan itarki ta hakika dama za a taɓa ni ma washi ɗan adam daga mace ne kaɗai daga wanda mace ne a wasu a daga ɗan namiji ne likitoci sun jima ana magana wani daga ina abin ke samu sama da shekara dubu da wani abu sun ƙur'ani ya bayani dalla dalla ga yadda abin ke tashi kuma wani abin daidai har yau duk binciken da ake haka za ka gani su suka kai suka kawo suka yi ta wahala mutum muna da amsa na baka misalin wani malami cikin farfusan ne na wata university a canada ya limarori ta limarori shi ana aiki da su a jami'o'i na amurka ba afirka ba na amurka wanda wannan a sai zama da zanzani ana shigar shi malami ne na yaman malami ne ya karanci addini kuma ya karanci ilimin kimiyya sai yake ba shi wannan abu shi kuma na malamin shi wata farsakin ilimin ajinna ne ilimin ɗan adam ne halatta shi sai yake mai bayani da ya ce wani abin naka a ina ka samu shi ya ce a cikin ƙur'anin ƙur'ani shiga ce shi a ciki ce wallahi ce mun zamana da wannan malami mun tattauna ya gano na ba shi kuma bayani da ƙur'ani da suna dalla-dalla ƙarshe ce wallahi duk binciken da ya wannan ilimi ya ƙara mishi ya hukuntar bijin ta kanada iya bayani matsayin ƙur'ani ya wuce jiba kai sai arjiyar suka na waya wani kai maka musulunta ya ce a ba musulunta ba gaske ce amma ƙarshe ya musulunta yan wani mai da ƙur'ani wannan tuniki na abu ne wannan haka matakin na arziki ya ce fa halaka na mudagata izaman fa kasau na izaman haka ƙashin yana kuma aka lullube ƙashin da tsoka aka yi wannan wanda ko yau ka san cewa ayar Allah kaɗai ta ishe ka ɗan adam karakanka yau ka binciki likita wanda ya san mutum gangan ci ta ka diba kayan jikin kaɗai yau ɗaya ka ɗauka ɗaya da ana cewa wani doktor ne specialist professor ne mai ƙware ya gano oda ba yin ta yake ba ba oda bai ke shi ko sakin a wai ya gano aikinta iya iya ɗan gasa maka wata ita ma ta Allah ma ta wani in ya rasa ko ya huta ba shi ne kan shi amma ana girma shi professor ne ƙwararre ne kuna girma shi ana babban mutum ne kurin ba koda mai sanin koda ne wani kuma cardiolog ne ai ya san zuciya ya san zuciya ba yin ba a iya maganin iya ba ta maganin shi wata maganin yau ta da kiya kwakwara ba babu ka babu garanti iya kallo ya kamu cin zuciya ba yadda iya ka ɗauko anta ka ɗauko wannan duk wannan ɗaya da kowanne abu ne na musamman kuma ilimi ne mutum ɗaya ilimin shekaru kansu ɗaya zai ɗan gano wani abu kullum yana gano ɗan wa wannan abin ɗaya a ciki na ciki ga kaɗai babu wani mahaluki da yake makasu kamar misali zuciya inda a ce ɗan adam zai wani na'ura ta wata natar yana wata ta kalmi ko kan kalmi a aljinku suka ce duk ilimin da za a yi sai an yi beni mai hawa hawa wanda za a yi iyayi ma a yi wannan aiki da zuciya take yi ka je likita da magara wurin inda ya ce nan da ka je ka aya ka ce a gwada maka wajen ba ka shiga buru gurin wani asa asa jiyo kewaya baya ka ka tanunu ruwan kurudi iri-iri ya amma wajen kai kaɗe shi wajen tano biyu kaɗe na tace jinin tano biyu da wani kurudi a sa wannan a sa wannan wata ji ɗan dama dama kwana biyu idan ba ka san ba ma ana yi ba zuwa sama kowane tana aiki ya sa ɓaci za ka sani allah ke ɗan wa wannan kai ce kaɗe mutum ya tsaya karatu ɗan adam wannan ya ishe ka san girman allah shi wacce mai ilimi mai sanin ya gano oda ko dabinta daga suna shi waye shi shi muhammadu Allah shi na gwani ɗan wa a takaice bayan Allah ya amince mana wannan mataki namu sai ta fata barakallahu ahsan makhaliqin Allah ya girmama ya daukaka mai kyau masali ثم أنشأنا قوما آخر bayan ce sun ma sha'ana khalqan akhar garantin bayan an gama tsoka ainihin komi komi sun ma sha'ana khalqan akhar Allah ta zama halicci mutum kuma abin da muka so ba ce da mutum abin da so a yi shi ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan shine mataki da Allah to an kare ne Allah ce gaban ayi
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون kashi magana wannan duk an kare kai ne ake ga ga matsayinka to amma akwai manuwa akwai wurin tafiya summa innakum
بعد ذلك thumma innakum ba'da dhalik lamayitun wannan matakin da aka bi dogon mani tsoka an ta kaza kaza kaza aka hadice ko bayan wannan sai mutuwa mutuwa za ka yi ka mutu kuma gobe kiyama a tada ke jin mai hankali nan ne manufar halittarka ka yi nan akwai can a nan kuma ake gyara ta Allah ta yi ya ce wa fi halittikun wa ma ya buzu da ba bayan halittar ku Allah ce kuma da irin halittu da Allah ya yada ya watsa cikin saman kasar kasar mai burtan sai ka samu a kwalkwata iri a kyankyaso iri iri tururuwa iri-iri duk wanda ka sani kowane sai ka ji burin iri-iri ne a Nijar ma daban ka ji Amurka daban kuma tururuwa ce kwalkwata ce kwaɗan ne dimi ne shi ma daban-daban iri-iri kuma da kowane mutum ya karanta za ka sani girma Allah ɗaya wani halitta da ka ɗauko kowane gida halitta ce kwarai gwani ne na gwanaye kowace abin ilimi ne kowace duwata ya baka sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala yace irin mu ma go da irin abin da Allah ya dana dabbobi daban-daban shine muka sirke cewa akan wani aya Allah ya tabbata mana kudurar shi ta irin halittu da Allah ya jinsi daban-daban kala daban-daban na dabbobi ka yi dabbobi ƙanana da manya ka shigo ƙwari masu tashi da matashi kowanne duniya ce ta musamman da shi wannan ya tabbatar ma da kudura da girman Allah subhanahu wa sai ce wa'annan abun da ya dawo ayatun halittar irin abin da Allah ya halittu na saman ƙasa iri daban-daban akwai ayoyi alamu suna hanya da ka gano girman Allah amma gawa da qaumi yu'minu ga mutane masu yaki Allah ta ba su yace wata lafiya da wannan واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
cikin dai ayoyi na Allah wanda mai hankali ana Allah iya kiran mu ne mu tsaya mu lura da ta kullum lokacin da ka san Allah kai tsoron Allah sanin Allah da girman Allah ya yi baka sanin na aikata su kullum baka misali dan adam a hili iya tsoro ko girman wanda ya sani nan dai dan nijar nan hujjiyo a cikin da ya samu goma da ya amurka ko jin rashin ma ga mutum yau da ka ce yau misali don kasa ce ya zagi amurka ko bush ko kaza ko waye wani mabucin mana son shi wannan trump trump ya ce kai ya zagi shugaban amurka wallahi ka gula ya shafi rubuta waje ya jahi na rasha ka ji kun kai kuna tsoro kuna tsoro ba da aikin amurka ko rasha ba wanda ya ba wanda rasha makaran labarin makaman rasha nukiliya kaza bom kaza misil kaza kan labarin su sai ka tsoro ta tsoro ta kasu sannan ya ce kai mu Allah shi ne mai kaza, shi ne mai kaza, shi ne mai kaza, shi ne kaza, don ka san girman wannan kaza, kuna ba kanshi ba, ka san girman shi. Alayyar ta tauhidin rububiya, Allah yana shi kuna tauhidin rububiya da kai ka zo tauhidin rububiya. Mai da rububiya halitta Allah shi ne mai kaza, wannan iya ba shi an kasan shi ne mai wannan iko mai kaza mai kaza da kaza kenan wannan shi kada ya kamata a ce shi kada ya kamata abota maka a gama shi da kowa shi ne hikima yace a cikin waqtilafin layl wan nahar a cikin canzawar dare da rana yanzu dai na muna zanne a cikin duhu inda ba za mu muna kallo muna nan sai mu yana mu cikin rana bom muna kan kuma ba zai gama gabutar ga ne ka tabawa a ƙara a ƙara bitas ko a rage a ƙara gudun ko a rage ba mai kai haka kurin dai haka mu gan ga mu cikin duhu ga mu cikin rana zaka tambaya waye da wani aiki kasan din ba babanka ne ba Nijar ba ta yi ko Amurka ko Rasha akwai wani mai wannan aiki sai cikin kasas Allah ke cewa a fara aiki in ji Allah alaikum ne da sarmada la mun kiyama mun ina amir da cikin bidiya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Allah ce a fara'aitu ku gaya ku ban labari ku gaya ne kul a ra'aitu gaya musu ma'ana yau inda in ji alallahu alaikum dina sarmadan ilawun lafiya kuna ga cewa yau inda Allah ya ce za mu sanya dare har abada kullum dare za a yi man ilahun gairun layi a cikin bidiya Allah ce ba a ranar kun gare za kullum ga ya ku tambaye su wani abun bauta gare ku wanda ba Allah ba waye zai iya kawo ku rana ku ga haske a komiji duk duniya duk kauce ka idan ka tafi baka hankali kawo kauce ka san ba mai iya kawo maka rana wannan amsa annan sanadi Allah ce waye zai kawo ku rana wanda za ku ga haske a ciki ya ce abala da zama'on cin bakwaci ne ku ne kamiya bakwaci wannan bangaren a ce kullum dare za a yi ba da kanu haske haka ta kula a ra'aitu اجعل عليكم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إن جعل الله عليكم النهار صومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون
يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه كتنبيس يوم إن Allah zai sa kullum ranar zai wani abun bauta gare su wanda ba Allah ba don sai ka muku dare don ku samu nutsuwa a ciki don nutsuwa da ɗan adam a cikin dare take duniyar da ƙwallo ka take ba ta hutawa sai cikin wannan haka Allah tsara ya ce waye zai waye mai wannan aiki amsa da jawabi an san ba mai iya wasa ya ce afala to musu ba kwa ganin kura wani ne musu daren da rana wani rahmatin ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
Allah ya ce wani rahamati duk wannan Allah ya ce daga rahamati ce Allah rahamati ce ga bayi ja'ala lakum al-laila wan-nahar ya sanya muku dare a yi rana litaskunu fi don ku samu nutsuwa a cikin dare a rana wani tabtabu fadali ita kuma rana a ji harkoki ne mafadala ta hannu ƙarshe me yace wala annakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya ga Allah kiran kar ku zamanto butudu dan Allah ce inna hadaina sabil imma shakira إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah ce inna hadainahu sabil mun shiryawa dan adam an mai bayanin hanya ko da malaki ta rage gare shi in ma shakira bai na mai godiya wanda zai bi abin da Allah ke so zama to bawa mai biyayya zama marbo bawa ne na Allah bai da Allah ta rage gare shi wani ma kafura ko ya bitirci Allah samu cikin masu godiya muna bayanin ayoyin Allah Allah ce wakhtilafin layli wal nahar cikin ayoyi na Allah akwai canzawar dare da rana wama anzala Allahu min samai rizq da irin abin da Allah ya sakar daga sama na arziki ma na ruwa in wa hatta an gani ba da ruwa ruwa kai sabkar da ruwa kai balle ga wanda ya ilimi sanin yadda ake ruwa da zai baka sanin hikima ta Allah subhanahu yanzu Allah ki shirya hadiri a rika raba hadiri nan garin mu mata kaza nan kaza nan kaza yaje nan kuma irin yanda daidai da bukatar duniyar mu ba ta san mu da yawa da hawan jirgi yau jirgi in tashi ta sama ba ruwan jirgi da jirgi ba can kuwa ke ba ruwa jirgi da sama ya tafi sanan da wannan ko jirgi ba mace ruwa an da jirgi ya gama da ruwa ba ya sabka ne san jirgi sama ruwa yake hadari ruwa can kuwa ake ma ruwa aka shirya ma ruwa ina tunanin shekara biyu ta wuce mun zo daga saudiya mun zo sauka a dami ana ruwa can ba ruwanmu da ruwa to yin jirgin so da ke sabko a yanfarfin na ne in ya shigo hadiri ya yi baci da cida da wulkiya fufufufu ya yi sama in muka saddo fufufufu ya yi sama ai da yi wani garaje da muka hu da yau kada ka yi wani abu ya kowa da zaba kowa da zaba kowa da zaba kowa da zaba da gaskiya dai wani fankata fankata ga wasu babu damar sabka aka ce sabka egusi a yaro waga waga dubu eh dole maka wuce waga dubu nan bata sakuwa ba dama aka je maka sabka waga dubu wajen awa irin biyar maka yi muna tsaye muna cikin yiwu sabka ba muna cikin jirgi ana jin labarin da ya mai yaya yan mai fiyo ba ka ce ta yi dama dama ruwa ya rage to kuma ka zama sabba kenan ka ga ai da ba ruwa da ruwa yanzu mai da ruwa da wanda muka sabu hajjiri iya nan a gamba da masa ka to ka wannan tsari ne Allah na hajjiri shi wannan wani hikima ce Allah aka tsara hajjiri daidai duniyar mu araba a je nan kadan nan da yawa aka kada tsarkar nan ma tabbas akwai ayoyi na gano girman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ruwa da sun ce mirzik mana irin ruwa da Allah ke sabakawa fa ahaya bil arda ba'da mautiha Allah ya raya kasa bayan ta ke kashi ta mutu kasa ta rushe tana kada ba komi yau ana ruwa an kaje bayan gari yau misali garin ku ba damuna bace ba daga iska tana kada kasa ba komi yau ana ruwa kwana kwana da cewa daga kasan washa abinda ka sani nan wurin tawasa nan wurin gashiya nan wurin jika duk abin da ka sani a bara alhali a yanzu ka ji babu kuma da manamace babu abin amma ana ruwa da kasko duk wannan shika ka aure ta so ba wanda ya kai so wancan ce ta da fito cikin ruwa na ce ka zalika turuji dan aya Allah ce a cikin wannan magana rai kasa Allah ce haka yanda ka san ƙasa ta bushe iska daga ba komai na ciyawa yau a yi ruwa ka iske ciyawa da bara irin ta bara ta hutu irin na ka ci hoto kasa gane na bara da bana wannan ciyawa ita ce ta bara amma yanzu an yi ruwa ta tsoro Allah ce kuma wata ran haka za a hutu ku daga cikin ƙasa haka Allah ce ka zalika tukurjun yace wata sarifin riya cikin ayoyin Allah dai duk awon mutum ya bincika ƙarin ilimi ƙarin imani ne yace haka akwai ayar Allah cikin juyawa iska yanzu ta yi gusu ta koma arewa ta yi yamma kuma gabas ba su sun zama daban-daban kuma ita kanta kusa arewa ita kanta ta suka daban-daban ce zama su ilimi ita kanta irin-iri ce fitaskin daban-daban tahiyar daban ta ina ce wannan shi wani ilimi na musamman ka zaka bincika zaka gano hikimar Allah cikin canzarwar iska daga nan zuwa da nau'in iska duk wannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yace duk wannan da ya jero tun da canzawar dare da rana irin saukar ruwa daga sama da canza suka ce ayatu duwana ayoyi ne na alama na gano kudura da hikima ilimin Allah subhanahu wataala amma gawa ya qaumi ya qilu ga mutane masu hankali Allah ya musu masu hankali Allah ya gaba تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله دون أبنى مكا جيرون وإن آيوين الله نتلوه عليك بالحق الله تعالى مجي كارن دامك دي محمد كنا مجي كارن دامك ونا آيوين دي قسكيا تكيسك دي قسكيا أما الله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته متى دون ذلك na sanin aya Allah kaza aya kaza don bayan da Allah ke zuba ayoyin wannan Allah ya ba idan da wata aya me kake nema bayan Allah da ayoyin shi da sabkar da me kake nema ba kai ba idan baka nema da wannan ayoyin da wannan bayan da Allah ke dan zaka imani dan har wannan ayoyin na alqur'ani da zaka imani ba da zaka imani shi ma na magana wata sun kada kato ya zaka wai an ce kenan bai kai hadisi hadisi ne ana tashi shaka ne ji zan zuwa ta hankali an kada kato ana na magana idan har mutum wannan ƙur'ani bai sa ba ka yi imani da za ka yi imani da kake bukata shi ne kuma magana ana ya ce wailun da kulla afaki wailun li kulli afakin azim يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم طبعا على بيان تنتنتا إن دي متن يشريوان من حنكلي قرآن يا إساسا إيمان إذا هو حرب إيمان على القرآن با لا إيمان haɓar da ke baka imani saboda bayan da Allah ke Allah ya ce wailun li kulli affakin asir azaba ko hallaka ta tabbata da duk mai kiran ƙarya makaryaci mai saban Allah mai zini me ya halin Allah ce ya sama wa ayatin Allah tutula alai iya jin ayoyin Allah ana karanta mai ayoyin Allah maimakon ya imani tun mai suru musu kabira kajin da rashin zai ci gaba da kafurci shi da girman kai shi mai kai ba wannan ba zai ba gaskiya ba don iya ga shi wanda shi wanda musu da ga mai gaskiya kenan nan ya ji ban gaskiya saboda girman kai wata hadu biha wa sakata anfusum zulman wa ulwa sun yi musan gaskiya bari musu gane ba da cewa wata hadu biha sun yi musan gaskiya amma sakata anfusum sakata manzaransu wa sakata anfusum a rai sun san gaskiya amma zuwan rufin don girman kai ka ce kamar su sun zo sun buwa sun za mu tafi gano ba yanzu a gano to shi ma wannan halin ne ya an karanta mai ayon Allah ya ji ayon Allah amma sun mai zuru musu kabiran zai doke ya ci gaba da kafircin shi saboda girman kai ka Allah mai sama'a kamar bai ji wannan aya ko aka to mai wannan hali fa bashirhu bi azabin ali ka bashi albishin labari cewa akwai azaba da tsanani tabbata Allah ko kiyama
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا أما حر يا قانو يا سمع ينسى قبل يا قانو مما يكون إيماني اتخذها هزوا آية أبن شيطانتك أبن إسكي إذا كواسا كلمة هي زوديا يعني من من يوم إيماني يا ميت القرآن أبن إسكي أبن ما شيطانتك أولئك لهم عذاب مهين ما سوى النهالي ألا تتبس suna da azaba ta wulakanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ni wara'in jahannam من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم min wara'ihim jahannam wannan ma'ana a nan duniya za su iski iskare mai nan baya abin da ke mana gaban su abin da ke jiran su azabar jahannama ce kuma na azaba idan ta same su wala yughni anhu ma kasabu shay'a da abin suka suka suka mallaka na diya da dukiya da wani matsayi da abin suka mallaka bai musu maganin komai daga azabar Allah wala mattakhadhu min dunillahi awliya in diya ne in mulki in mai ne ne haka abinda suka kama suka rike abun bauta ba aljannan auliya a suke wasu sun ba ta matsayin Allah wasu wasu aljanu wasu ce mala wasu kuma ka to duk wasu kama dai in wai kama ba Allah ba zai maka magani ko kuma idan Allah ya ma azaba ta ta walahum azabu azim suna tabbatar azaba mai girma a wajen Allah subhanahu wataala kuma azabar ba mai hudda daga cikin hada hudan هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم hada huda wannan abin da ya gabata wannan shine shiriya ta musamman daga Allah sama kanka amma wallazina kafaru bi ayati duk abin da ya gabata Allah ce wanzu kafirce ma ayoyin ubangiji to su lahum azab min rijzin alim suna tabbacin azaba mai tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai kama wannan da daga mata musaya Allah kai da su da insha Allah ɗan wata wani muka bayani da damana in har aka yi magariba babu ruwa ko an ha ruwa ba sallah za mu ci gaba da karatu amma in ana ruwa magariba ne babu karatu inda har ana ruwa magariba ta yi babu karatu amma in dai mun shigo ciki mun hara za mu hara inda an shigo ruwa zo za mu karatu insha Allah zikirin sai karatu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yan wa kamar da muke cewa kullum in Allah ba ɗaya cikin cikawa aka musu wata ce Allah ya ci da wutan shi ya musamman na fitar da cikin addu'a Allah ya ci da wutan shi Allah sa ya huta Allah ba shi masu masu mayira ko cikin yare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته